لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 29 ga watan 1 shekara ta 1441 wanda ya dace da 29 ga watan 9 shekara ta 2019 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi na sahihi bukhari kitabul magazi babu maradin nabi sallallahu alaihi wasallam za mu tashi a hadisin kutaiba رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا بغلته إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة wannan hadisin yana bayani ne akan mai annabi ya tafi ya bari bayan wafatinsa wace dukiya ya bari a duniya riwayar amr ibn haris ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar dinari ba bai bar azurfa ba ba abin da ya bari ko ɗaya ko zinari ɗaya ko azurfa bai bari ba wala abdan wala amatan annabi bai bar bawa ba ko kuma baiwa wadda suke cikin bauta suna ƙarƙashinsa to ina bayan da ake ba da labari cewa annabi yana da bayi ina bayan da yake da su su malamai suka ce annabi kafin ya bar duniya duk wani bawa da yake karkashinsa sai da ya yanta shi ya ba shi yancinsa so bai bar shi a matsayin gado ba tun da daman shi ba a cin gadonsa ma taraknahu sadaka la nuratu ma taraknahu sadaka ko kuma duk sun mutu duk bayan da ake ambata bayan annabi ne to ya zai sun mutu ya kuma ya yanta su shine wannan hadisin ya ce wala abdan wala amatan abinda kawai annabi ya bari illa bablatuhul bayda yana da wata alfadara da ake ce da ita albayda allati kana yarkabuha wadda wannan alfadarar kuma hawan ce yake abun hawansa ne da haka da mutuwa ta zo masa tana nan a daure wasilahahu da kayan yaƙi wanda yake zuwa yaƙi da su waɗannan abubuwan su ne annabi ya tafi ya bari wa ardan ja'alaha libni sabili sadaqatan sai kuma gona a khaibar da fadak da annabi ya bar wannan gona a rayuwarsa ya ce daman na na batta ne fi sabilillahi sadaka saboda Allah to shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba haka ya tafi ya bar duniya so shi bai da matsalar a yi masa lissafin ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza abinda malamai suke faɗa cewa abinda nasu ya tabbatar iya abinda mutum ya bari iya lissafi da hisabin da zai tunkara saboda duk abinda mutum ya tafi ya bari to fa sai an tambaye shi akan wannan abu Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka sa abubuwan da muka zamu mutu mu bar su kada su zamanto sababin halakar mu ko sababin fada cikin fushin ka ya Allah shi yasa mutum ya rinka yana lissafi ya sani cewa wannan duniyar ba burgewa ba ce mutum ya tara dukiya ko kadarori ko wani abu ya mutu ya bari ba burgewa ba ne ba burgewa ba ne don ku lalle sai an tambaye mutum in ma mutum yana ganin burgewa ne ba laifi zai ya burge ya alfahari ya tafi ya bari to kuma sai ya shirya wa lissafin da za a yi masa kuma matsalar shine ko barna aka yi da abin da ka tafi ka bari kana da kamasho a ciki barna ta adi in aka yi da abin da ka tafi ka bari to akwai kamasho a ciki Allah ya sauke kamar yanzu mutum ya mutu ya bar ya bar 'ya'ya masu ta'adi mabarnata masu saban Allah dutse yadda suka yi sai an tura ma saboda kai ne sababin zuwan su duniya kuma tarbiyyarsu tana rataye da kai za ka iya samun sauƙi ne a rayuwarka in ya kasance kayi iyayenka sun fi ƙarfinka wannan Allah ya san kayi ƙoƙarinka to shi ne haɗari ɗan uwana Allah ya samu cika da imani قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام وكرب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا أنس أطابت أنفسكم على أن تعثوا أطابت أنفسكم أن تعثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب wannan hadisin Anas ɗan Malik ne yace yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo ya mai tsanani shine lamma saqulan nabi saƙula ana nufin ishtadda bihi almarad ciwo ya tsananta a gare shi na mai da muka yi bayani annabi kafin ya bar duniya ciwo ya yi tsanani a gare shi ja'ala yataghashahu faqalat fatima ibnatahu alayhi salam alayhi salam wa karba abata wato da mutuwar ta zo ciwon ya lullube shi damuwa alkar bacin rai da damuwa ta lullube duk wanda yake tattare da shi sallallahu alaihi wa alihi sallama a nan gurin malamai suke cewa alkarbin da ake nufi shiddatul maut almuradu bil karb ma kana alaihi salatu wassalam يجده من شدة الموت معنى جعل يتغشاه الكرب جعل يتغشاه شدة الموت tsananin mutuwa ta lullube shi wanda suke tare da shi irin su fatima da sauransu su ma kuma damuwa ta lullube su saboda an ga yadda raɗaɗin ciwon ya tsananta gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ciwon ya ninku sama da yadda kowane mutum yake gamuwa da ciwo to shine sai sai nana Aisha nana Fatima Isa take cewa karba aba ya tsananin ciwo da ya lullube babana ba ana nufin ya bakin ciki ba da ya lullube babana ba don annaba ai baya tattare da bakin ciki sallallahu alaihi wasallam akan mutuwarsa saboda ya san ina zai koma kuma sai da Allah ya bashi zaɓi za ka zauna ne ko za a ɗauki ranka to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai laisa ala abiki karbun ba'adal yau daga yau babu wani tsananin ciwo da zai kasance tare da babanki an gama shine ciwon ƙarshe kafin ya bar duniya laisa ala abiki karbun ba'da yau ya fatima babu ciwo mai tsanani akan babanki saboda zai tafi hadaratul karama balamma mata yayin da annabi ya rasu kalat sai na fatima take cewa ya abata asalin ya abata din ana nufin ya abi ne shine ya abata ya abi kenan ya babana ajaba rabban da'a ya babana ya amsa ubangijin da ya kira shi Allah ya kira annabi ya amsa annabi ya koma zuwa ga hadaratullahi tabaraka wa ta'ala al-qudsiyya Allah ya gayyace shi Allah ya kira shi an raba shi da duniya ya koma ga Allah ya abata man jannatil firdausi ma'awa ya babana wanda aljannar firdausi ita ce makomarsa ya abata ila jibrila nan a ya babana muna kai kukan ko muna kai labarin mutuwarka ga jibril kamar tana cewa ina jibrilu yau ga muhammad ya bar duniya abokin mu'amalar manzan allah sarsarin cikin mala'iku mala'ika jibril ta ce ina kai labarin mutuwar babana ga mala'ika jibrilu zai sauko ya tarar da babu annabin da zai ba shi wahayi shi ma ana masa ta'aziyya kenan falamma dufina yayin da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallama na na fatima take cewa ya kai anas atabat anfusukum yanzu ranku ya muku dadi za ku iya yi an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab yanzu za ku iya ku zuba wa annabi turbaya ku binne annabi da ƙasa za ku iya ya kai anas anas sai shiru bai iya ba da ansa ba bai zai iya buɗe baki ya ce eh za mu iya binne shi ba ko eh mun binne shi ba shi ma bai zai iya faɗa ba kuma zai lura da yanayin da take ciki ta ce yanzu yanzu annabin za ku je ku binne saboda abin ya girmama أطابت أنفسكم أن تاسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب Anas dole a ransa abin da zai ce to ya za mu yi ranmu kan bai mana daɗi ba amma ba yadda za mu yi umarni ne nasa cewa duk wanda ya mutu a binne shi ba yadda za mu yi to hakan aka yi dai suka je suka binne annabi sallallahu alaihi wasallama aka tona rami suna kallo suka ɗauke shi suka sa shi a cikin ƙasa suka binne shi sallallahu alaihi wasallama imamu suhaili yake cewa mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama wato wata babbar musiba ce da ta faru ko ta samu al'ummar musulmi a duniya ga baki daya ya ce wallahi mutuwar annabi ta wato ta kai ta girgije duwatsun duniya ga baki daya kai ta kai a ce ƙasar duniya ta motsa ta girgiza da za a iya auna nauyin musibar da za a ɗora wa duwatsu da za a ɗora wa ƙasa wallahi ta kai duwatsun duniya sai sun kaɗu kuma ita ƙasar kanta sai ta motsa daga inda Allah ya ajiye ta ya ce babbar musiba shine wahayin da yake saukowa daga sama zuwa ƙasa ya daina zuwa gaba ɗaya da yana raye akwai wahayi akwai alaƙa tsakanin sama da ƙasa Allah yana turo saƙo daga sama zuwa ƙasa ya ce to musiba iya musiba ta ƙare akan in qita'u khabaru sama abu na biyu imam suhaili ya ce mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama alama ce da take nuna cewa fitintunu za su ci gaba da kuma faruwa da yawa da yawa a duniya bayan ya bar duniya saboda me rayuwarsa ta kare fitintunu da yawa shi ɗin kamar wani ƙyaure ne shi ɗin kamar wata ƙofa ce da za ta hana faruwar fitintinu ya ce to ba ba wai iya rashinsa rashin kasancewarsa a duniyan ba ne kadai a bala'ai da fitintinu da alhawadis da zai rinka zuwa ya lullube musulmi daga wancan sai wannan daga wancan sai wannan kuma gashi nan muna gani fitina kullum a waccan kasar nan gama a nan kasar nan gama a nan haka za a yi har Allah ta shi kiyama haka taba tsammanin akwai wai lokacin da za ka yi wayi gari baka ji an ce an yi wata fitina a wata ƙasa ko a wani wuri ba saboda wanda zai kare fitinar da taimakon Allah ya bar duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa fitintinin da muke ta gani yanzu su sahabbai Allah ya hutar da su tabi'ai Allah ya hutar da su ba su gani ba suna cikin kabari suna kwance mu yanzu muke ganin waɗannan fitintinin ya ce da ba don Allah ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan mumine ba falaula ma an zalallahu min sakinati alal mu'minin wa asraja fi qulubihim min nuri al-yaqin wa sharaha sudurahum min fahmi kitabihi al-mubin yace lan qasamat az-zuhur in qasamat az-zuhur wa daqat anil karbi sudur yace wallahi da ba dan nutsuwa da Allah saukar da shi a zukatan mominai ba da kuma haske na imani da yaƙini da Allah ya zuba a cikin zukatan mominai ba da buɗe zukatansu na fahimtar ƙur'ani da abin da annabi ya karantar da su ba da ba waɗannan abubuwan ba to subhanallah da da da da al'umma ta karye ga baki ɗaya ta zube bakin ciki ya lullube zukatan mutanen da ba za su iya bauta wa Allah ba ma firgici da rashin nutsuwa da kasa tsara al'amuran rayuwarsu shi zai jagorance su to amma Allah ya ya bawa musulmi nutsuwa da kwanciyar hankali bayan annabi ya bar duniya suka yarda cewa kaddara ce ta ubangiji bayan da za su amma duk da haka duk wani mai imani in aka ba shi labarin mutuwa annabi wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa wani wata babbar musiba ce ga al'umma ga duniya gaba daya خطب أجل أناخ بالإسلام بين النخيل ومأقد الآطام قبض النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعينونا تحمي الدموع عليه بالتسجام wani yake faɗa ya ce ai mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ai babban bala'i ne yake ya fada wa musulunci karɓar ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba karamin abu bane yaushe mutum zai iya bacci mai daɗi inda ba dan Allah ba shi sakina ba yaushe mutum zai iya cin abinci ya ji daɗin abincin inda ba dan Allah ya ba shi sakina da natsuwa da kwanciyar hankali ba ka tuna cewa yau a ce annabi ya yi wafaci ya rabu da duniya to ina duniyar ma za ta yi daɗi to duk da kuka ga mutane suna iya rayuwa a cikin irin wannan yanayin allah ne ya ba wa mutane juriya da dauriyar su iya ɗaukan nauyin abu inda ba don haka ba to da al'amuran lalacewa za su babu akhir ma ta kallama bihin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babin yana magana akan ƙarshen abin da annabi ya faɗa ذي الدنيا قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه من يقبض لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى فقلت إذا لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى أنا عائشة تكتشوا أن من رحمة صلى الله عليه وسلم يا كسنشي واتو yana faɗa a lokacin yana da lafiya ya ƙulu wa huwa sahih a lokacin yana da lafiya yana faɗa babu wani annabi da Allah zai karɓi ransa innahu lam yuqbad nabi face sai Allah ya nuna masa mazauninsa a gidan aljanna kafin Allah ya ɗauki ransa ya bar duniya sai Allah ya nuna masa ga makwancinsa a aljanna duk wani annabi to kuma sirrin sai a bashi zaɓi a ce to za ka ci gaba da zama a wannan duniyar ko ko za a tafi da kai to yanzu mutumin da Allah ya nuna masa wajensa a gidan aljanna ya zaɓi wannan duniyar mai wahala yanzu kai malam a buɗe maka ka ga ni'imar aljanna ka ga abin da ke cikin aljanna na'imuha tanadin da ubangiji ya yi mabawa a cikin aljanna a nuna maka a ce wai ka zaɓa sai ka ci ka zaɓi duniya ina ai ko mutuwar da muke ta jin tsoronta muna jin tsoron kar mu mutu kar mu mutu ai tashin hankalin ne baka san yaya al'amarin da ya kasance ma ba gaibu ne yayi amma wallahi idan mutum ya san me zai samu na rahamar ubangiji ya kwakwatanta shi ma ko zancen ma ai a hada da wannan duniyar to sukan annabawa Allah ya musu kafin a ɗauki ransu sai a zo a kawo musu majigi da hoton aljannar ga baki ɗaya a ce ga gidan kuma sai a ce mutum ya zaɓa to haka annabin ma aka ba shi zaɓi alaihi salatu wassalam yayin da ciwon ya yi tsanani ta ce kansa yana ya ɗora kansa akan cinyata indina na aisha sai ya suma gushi alai sai suma ya zo mai annabi ya yi ta suma kafin ya bar duniya saboda zafin ciwon da zafin zazzabin sai ya suma sai da farfadowa kuma alaihi salatu wassalam sun ma'afaka fa'ashasa basarahu ila saqfil bait sai ya farka daga suman da ya yi sai na ga ya ɗaga kallonsa idansa yana kallon rufin ɗakin gidan da muke ciki kawai idan ya kafe yana kallon sama kawai ta ce sai na je na cewa allahumma ya allah ina roƙonka an rafiƙul a'ala in kasance tare da kai ko in kasance tare da jama'a manya-manyan mala'iku makusantanka ya Allah shi ne an rafiƙul ala ta ce daga jin na ji ya faɗi wannan faƙultu idan layak taruna kenan wannan ya nuna annabi bai zaɓe mu ba zaɓin da aka ba shi kenan ya zaɓi lahira ya zaɓi mutuwa bai zaɓi ya ci gaba da zama da mu a duniya ba wa araftu annahu alhadithu alladhi kana yuhaddithuna bihi wa huwa sahih daga nan na gane cewa wannan zance ne wannan maganan ne da ya kasance yana zantar da mu yana gaya mana a lokacin yana da lafiya daman ya gaya mana cewa annabawa ana ba su zaɓi tsakanin mutuwarsu da rayuwarsu idan aka zo za a ɗauki ransu daga nan na tuno cewa to fa lallai mala'iku ne suka zo suka ba annabi zaɓi ko ya zaɓi duniya ko ya zaɓi mutuwa lahira to kuma na ji ya zaɓi lahira ba zai zaɓi zama da mu ba kenan dama ya gaya musu inna abdan khayyarahu Allah qalat fa kana akhiru kalimatin takallama biha zancen ƙarshe da muka ji annabi ya faɗa Allahumma ar-rafiqul a'la Allahumma ar-rafiqul a'la wannan ita ce kalmar ƙarshe da muka ji annabi ya faɗa Allahu akbar kamar yana cewa jalalu rabbi ar-rafiq ar-rafi'a babu wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da ke magana akan mutuwar yaya ta kasance قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشرا وأن رواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف دقنا عائشة دقى عبد الله بن عباس تشي ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna labisa bi ma'ana makata labisa makata annabi ya zauna a makka ashar sinin shekara goma shekara goma akwai shekara uku annabi ya zauna shekara sha uku ne a makka amma shekara uku an yi shekara uku ba a yi masa wahayi ba lokacin fatarul wahayi kenan to a nan gurin wato ya ce shekara goma ne shekara goma da ake masa wahayi amma idan an hada da shekarun da ba a yi masa wahayi ba shekara sha uku annabi ya maka bayan an nada shi annabi wannan yanayi yanayin da ya zauna shekarun nan ba a yi mai wahayi ba bai yi masa daɗi ba bai yi wa musulmi daɗi ba saboda abin sai ya ɗauke ɗin ko aya ɗaya ba a aiko ba shekara uku kamar yadda imamu sha'abi ya ce to shekara goma kam ya yi su a jere yunzalu alaihi alquran ana saukan masa da alqur'ani wannan qur'anin sai da aka shekara ashirin aka ramkallawa ana saukar da shi aya aya sura sura wannan qur'anin a saukar a aiki da shi a daɗa saukarwa a aiki da shi a saukar mu yanzu gashi nan mun same shi a buge naira 350 ko 600 ko 500 za ka sami ƙur'ani complete amma karanta shi ya gagara mu buɗe kawai mu karanta fa mu buɗe mu karanta mu samu lada magana Allah mun fi karanta jarida akan karanta ƙur'ani mun fi duba wayoyinmu karatun da ke cikin waya labarin duniya da hotunan duniya da ke cikin waya mun fi yinsa sama da buɗe ƙur'ani mutum zai zo a masallaci ya zauna minti biyar shida bakwai takwas tara goma sha biyar ga ƙur'anai nan a gabansa an gyara an sa masa an tsabtace an share kurin ya za ya sa hannu ya zaro ya ɗan ɗauka ya karanta shafi ɗaya shafi biyu ya samu lada shaidan sai ce ba sai kai ba dauke wayarka kawai inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa an hana mu mai wuridi na karanta qur'ani wuridi mu ware wa kanmu wani lokaci na wuridi da zamu ce zamu karanta qur'ani kai an hana mu sauraron sama shedan ya hana mu mutum ya kunna ma ko a waya ko a kasa da ce yau bari ji zancen Allah wanda sauraron kansa ibada ne to an hana mu amma kuma an sa mana sauraron bbc da voice of america da inda ranka da kowace gauta da kowace shegiya da tsiya duka ba haka bane malam wallahi malam idan wani bai saurari kowace gauta ko kowace wace ce ake faɗa ba wallahi duka san bai da lafiya sai ya yi ta buga abokanansa wai me aka faɗa ne yau sau nawa mutum zai haƙura da zikirinsa na bayan sallah asuba'i da karatunsa na bayan sallah asuba saboda ya ji voice of america ya ji bbc su kuma ba za su yi muku alfarma su ce ku musulmi ne a lokacin kuna masallaci ko akwai zikiri ba za su yi ba za su kunna kuma dole ku bi su ku saurara ai musiba ce ai wani ba alfahari yake ce ana ai ni yau shekara goma sha bakwai bbc ba ta taɓa wuce ni ba shekararsa goma sha bbc ba ta taɓa wuce shi ba ya fitakiru bi hada mu yi haƙuri mu gaya kanmu gaskiya wallahi ku duba yadda muka yi inkibab na yani inkabna akan akan akan abubuwan da amfanin su bai da yawa a gare mu amma muka bar abin da ke da amfani a gare mu wallahi qur'ani mutum ya kunna a falon gidansa qur'ani kurin talabishin ɗin gidansa akwai saudi qur'an akwai almajid akwai wallahi ba zai iya yi ba Allah ba zai iya ba ƴaƴansa ba mu san shi ba mu san wannan tashar ba ta qur'ani wanda 24 hours qur'ani ake za fa ka iya kunna ta fa ka dan rage sautin fa a falon ka qur'anin nan yana ta yi 24 hours ka kwana qur'anin nan yana wallahi mutum ba zai yi ba sai an zo mutum ya daga hannu ya ce yana son ya samu rahamar Allah Allah yana kallon mu ai maganarsa ce fa yace mu karanta mu samu lada mu ba mu yi ba mu gina ƴaƴanmu ma su yi ma ba mu damu ba wani abin muka damu su iya ba ƙur'anin muka damu su iya ba ana ta ba mu labari wanda ya fi kowa muhimmanci gashi nan kun ga abin da Allah ya masa dole dole gashi nan ya bar duniya ana ta gaya mana ciwukan da ya yi cutar da ya yi da waye ana ta nuna mana wai don mu ɗauki izina ni da kai dole wata rana sai mun fada cikin wannan yanayi duk tafiya da aka ce an tunkare ta ana tafiya to wallahi wata rana sai an isa wurin in ka ga ba a isa ba to ba a fara tafiya ba kai ko zama kai ai abin ya zo ya same ka to muna da hanya ta tafiya ta lahira dukkanmu muna kan hanya ne ko mu je da gudu ko kar mu je da gudu ko mu saibi ko mu sauri ko ba sai dai mun je duniya ko akwai lokacin da zaka zo ko baka mutum ba ma dai sai ka nemi ma ka mutum wallahi dan Allah zai ta cire maka abubuwa abubuwa da yawa da zaka da da da da za ka iya yi an cire maka lakar abu kaza za ka iya yi yanzu ba za ka iya ba abu kaza za ka iya yanzu ba za ka iya yi ba jiya muna karatu a nan bayan azar nake bayani cewa Allah ya gaya wa annabi adamu Allah ya nuna wa annabi adam ga baki ɗaya zuri'arsa kafin a halicci zuri'ar hadisin imam tirmidhi ya nuna masa ya ga tarin jama'a al'umma kowane mutum guda ɗaya da adadin shekarun da zai yi a nan a goshinsa an rubuta duk mutanen duniya gaba ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba a goshinsa nan allah ya nuna masa a goshin kowa a shekarunsa yanzu nan ni akwai shekaruna a nan allah ya rubuta da zan yi a duniya kai ma haka kowa haka amma mu ne ba ma gani sai Allah ya nuna wa annabi Adam ya ce to kaga zuri'arka kuma kowane ɗaya a cikinsu ga shekarun da zai yana duba yana dubawa sai ga wani mutum mai haske a cikin al'ummar yana da haske sai ya ce ya ubangiji wannan waye ne sai Allah ya ce wannan ɗanka ne dawuda annabi dawud kuma mun ba shi shekara arba'in zai rayu a duniya kwata-kwata sai annabi adam ya ce wa Allah yanzu ya ubangiji annabi dawuda annabi dawud shekara arba'in kaɗai ka ƙara masa ka ƙara masa mana shekaru sai Allah ya ce baka ga an rubuta ba a goshinsa mun sani kuna gane bayanin nan baka ga ba an rubuta ba a goshinsa shekara arba'in zai yi sai shi ya ubangiji to ni a cikin shekaruna na ƙara masa shekara sittin Allah ya ce an tawazak ganin damanka ne ka iya ƙara masa naka ne ya ce na ƙara mai shekara 60 shi kenan annabi adam ya sauko ya ci gaba da rayuwa sai wata rana sai mala'ikan mutuwa sai ya zo masa annabi adam fa babanmu da mala'ikan mutuwa da mala'ikan mutuwa ya zo masa ya gan shi sai ya ce wa mala'ikan nan kamun gaggawa annaba adam ya ce kamun gaggawa sai mala'ikan mutuwa sai ya ce masa Allah ne ya turo ni in ɗauki ranka sai ya ce lokaci bai yi ba in ji annabi adam sai mala'ikan mutuwa yake ce sai annabi adam ya ce wa mala'ikan mutuwa baka san cewa Allah ya bani shekara dubu ba ba shekara dubu Allah ya ce zan yi a duniya ba sai mala'ikan mutuwan sai ya ce masa amma ka manta kun yi magana da ubangiji ka ce masa a cikin shekarunka dubu ɗin nan ka ɗauki sittin ka ba wa ɗanka dauda suka yi ta jayayya da shi ashe shi annabi adam ya manta wannan shekara sittin ɗin an cire masa ita a cikin shekara dubu mala'ikan mutuwa kuma ya zo ce lalle sai ya ɗauke shi suka yi ta jayayya a hadisin aka ce daga wannan jayayyan da suka yi shine ɗan adam duk wani mutum da ka sani ya koyi musu a rayuwa jayayya in ka ga muna musu to wannan gado ne na biyu kuma Allah ya mantar da annabi adam ya manta wannan shekarun ashe ya bayar da su daga nan mu ma aka gadon mana da mantuwa abinda nake so yan uwana su fahimta anan shine yanzu har annabi adam ashe mala'ikan mutuwa zai zo masa zai dauki ransa ya ce wa mala'ika ya masa gaggawa shekara dubu ba sittin a karam kalla ni yanzu ni da kai ga baki ɗaya shekara nawa ne muke wai amma ba za mu ɗauki wa'azi ba ba za mu yi tanadi ba na manta da istighfari na manta da salatin annabi na manta da karatun qur'ani na manta da kaza na manta da kaza ajali na yana ta tafiya kurin a zo sauro ya cije ni a ce malaria ce an kai ni asibiti daga nan ashe ajali ne yazo kurin shikenan mutu ya mutu ya mutu a zo a yi baka bidiyon rayuwar da kai ka ga sakacin da kai ka ciza yatsa ka ce qala rabbil ji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt Allah ce kalla mutum zai yi da na sani ya ce Allah ka dawo da ni duniya na yi aiki Allah ce an gama ba za a dawo da kai ba muna bukatar mu ringa tunatar da kanmu wallahi rafkarar da muke ciki damuwar da muke ciki ta ƙaurace wa Allah ne santar Ubangiji musamman ibada babu ribar da ɗan adam zai samu a rayuwarsa Allah ya masa arziki yana da yawan ibada wallahi Allah ya sa maka son bauta masa ka haƙuri ka takure kanka suna bacci ka tashi ka yi zikiri ka yi sallah suna hada-hada kai kuma kana nan kana kiran Allah don wataƙila ajalinka ya tsare babu abin tausayi ka gama kafo ya tunkari rijiya kai tsaye ya tunkari rijiya bai san bari jiya ne a gabansa yana tafiya kullum sai dai ji shi tsundum ya fada to haka muke tafiya ajalinmu yana dab da mu amma ba mu sani ba kullum jira muke yi a yanzu ai ba zan mutu ba haka muke ji duk kowa haka yake ji ai yanzu ba zai mutu ba ai shi yanzu mutuwa ba za ta zo masa ba akwai kuma abubuwa hadari to waɗannan su ne shekarun da Allah ya yi wa annabi saukan masa wahayi shekara ashirin nawa ne yanzu shekara ashirin ka lissafa shekarunka قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين أنا عائشة تشي أنا جاي muku cewa. annabi fa kansa baki ɗaya Allah ya ɗauki ransa ya bar duniya duka duka shekara 63 aka ba shi duba muhimmancin annabi duba darajar annabi duba matsayin annabi duba amfanin annabi a duniya duba yadda ake son sa amma duka duka kwana ko in ce shekaru 63 Allah ya bar masa ko a cika masa 70 ɗin ma ba a cika masa wanda mu in a san mu ne sai mu ce a bashi shekara dubu kamar yadda aka ba wa annabi adam shekara dubu amma shi subhanallah daman ya zo a hadisi yawan shekaru da girman jiki tun daga annabi adam shi kasa annabi adam ya fi kowa tsuluhu su tuna zira'an ya zo a abin nan to Allah yana ragewa Allah yana ragewa Allah yana ragewa Allah yana ragewa Allah yana ragewa ka duba har aka zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na annabi na ƙarshe wani dan uwansa annabi an ba shi shekara dubu shi kuma aka ba shi 63 to kuma haka ya zo a riwaya duniyar ko mutanen da sun fi daɗewa na da sai ga mutum shekara ɗari da amshin ɗari da kaza ɗari da kaza amma mu yanzu baya kaiwa haka da wahala ka ga mutum ya kai shekara ɗari in ma yana da shekara ɗari sai ga har hira ake a rediyo a ce ai wani shekar su ɗari amma akwai wanda suke shekaru dubu a da mutum ne kuma to raguwa abin yake yi yanzu kaga ana yawan mutuwa a ce annabi ya ce sittin saba'in sittin saba'in to za a zo lokacin da za a rinka mutuwa arba'in talatin da biyar ashirin da wani abu mutuwar tafi yawa a irin wannan to kaji najin likitoci suke cewa tendency na rayuwa a najeriya ko shekara hamsin ne haka suka yi lissafi yiwuwar me fashin bakin me ake nufi da wannan na'am a wasu kasashen na'am wasu suna haurawa su wuce na'am amma a najeriya na'am kaɗan ne suke haura shekara hamsin masu mutuwa shekara hamsin suke yawa
to kaji lissafi da aka yi tendency rayuwa a najeriya idan ka kwatanta da wasu kasashen wasu kasashen idan ka kwatanta da irin haɗarurruka haɗari ciwuka da cututtuka da suke kashe mutane galiban mutane ba su fiye haura hamsin ɗin ba suke ta mutuwa amma ana samun a wasu kasashen wasu kai sittin wannan a lissafi mafi rinjaye kenan galiban galiban a lissafi bincike risa ɗin da aka yi shekara hamsin haɗarin mota gobara ne a ciwuka ciwon kaza wannan annobar kaza bala'i kaza haka ake ta sheme ana mutuwa ma'ana lissafin da aka yi masu mutuwa a ƙasa da shekara hamsin ɗin sun fi yawa wanda ni yanzu a karatun ni da kai sai na ga ka cewa tsofaffi sun fi mutuwa ko masu shekara saba'in masu shekara tamanin masu shekara kaza ni a lissafi na ni da kai sai mu ce kamar sun fi mutuwa ko to a lissafin kuma ba haka wani na taɓa yin karatu na yi bayani nake cewa malamai sun faɗa dama matasa su suka fi yawan mutuwa idan za ka kwatanta yanzu kafin ka je jana'izar ɗan shekara tamanin jana'izar ɗan shekara saba'in da wani abu jana'izar ɗan shekara ɗari sai ka je jana'izar ɗan shekara ashirin ɗan shekara talatin ɗan shekara arba'in sai ka je guda ɗari baka je waɗancan guda goma ba wa ya fi mutuwa matasan su suka fi mutuwa amma fa duk arabka ne muke ba maganewa Allah ya mana afuwa take cewa annabi ya rasu yana shekara 63 a wata riwayar aisha take cewa qalat tuwfiya annabi sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudi bi 30 ya'ni sa'an min sha'ir a wannan riwayar qabisa daga sufyan daga al-amash daga ibrahim daga al-aswad tace annabi ma da ya bar duniya ma ya ma bar duniya ana bin sa bashin abinci sa'i sa'i talatin kwano talatin na alkama a wajen wani bayahude ya karɓi rancen abinci ya ciyar da iyalinsa da gidansa babu kuɗin da zai sayi abincin ya ɗauki rigarsa dir rigarsa ta yaƙi ya ba wa bayahudin ya ce ka riƙe wannan na samu kuɗi zan biya ka abin da annabi bai iya biya ba kenan daga baya aka biya wannan bashi kun gane labarin kuwa ya bar duniya ana bin sa bashin kwano talatin na abinci saboda babu babu ba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam usama bin zaid min marfi mardihi alladhi tuwfiya fi kafin annabi ya bar duniya ya aika dab da zai bar duniya ya tura wani sahabi mai suna usama ibn zaid a cikin rashin lafiyarsa yasa ya sa shi a matsayin wani kwamanda na yaƙi قال حدثني أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن, عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه من ذا الله يسني أسامة ya zamanto shi kamar ma'aikaci ko shugaba ko jagora Usama ibn Zaid ya mai da shi amir shugaba kawai sai aka fara yan maganganu faƙalu fihi suka ɗan faɗi yan abin da za su faɗa mana suka yi suka akan shugabancinsa aka ce yaro ne ƙarami yaya za a sa yaro ƙarami ya shugabanci dattawa almuhajirin faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam qad balagani annakum qultum fi usamata lalle labari ya zo mun cewa na nada Usama amma kun dan yi yan maganganu a kansa kuna ganin akwai yarinta a tattare da shi kuna sukan shugabancinsa sai ce wa innahu ahabbun nasi ilayya to ina shaida muku ni shi na fi so ina gaya muku ni shi na fi so wannan dabda annabi zai bar duniya ya faɗi wannan magana anan abin da nake so mu gane ɗabi'a irin ta mutane galiban Allah ya yi mutane in dai an yi abu duk matsayin mutum duk darajar mutum in yi wani abu to sai wani ya yi suka ba wanda zai taɓa kuɓuta daga sukar mutane in mutum yana jin cewa yana jagoranta mutane ko yana shugabanta mutane shi ba za a soke shi ba ko ba za a faɗi magana a kansa ba to ya ɓata kansa lokaci don ku an soki wanda ya fi shi yanzu ka duba matsayin annabi dab da zai bar duniya ne ya ce ga abin da za a yi amma su suna ganin kamar yaro ne kamar kaza ya za a sa yaro kaza kaza kaza aka ɗayan maganganu kuma abin ya dawo wa annabi ya ce to na ji labarin abin da kuka faɗa to ina so in shaida muku ni shi na fi so haza wassalam ko ba ka bane yanzu za ka iya yi a matsayinka na shugaba ko jagora a wani guri ka tsaya ka yi tunani lissafi irin naka tunda kai shugaba ne jagora ne ka ce kaza za a yi wani ne zai kaza sai a je ana gulma ana kaza to yanzu anan gurin kai shugaba kai zaka ba abin da mutane suke so ne ko su mutane su ba abin da kake so tunda baka son zargi tunda an yi suka sai ka ce ka canja to shugaba yana da wannan fawa din a duk inda kake ko a gidanka ko a ma'aikatarka ko a kaza abin da kaga ya dace bisa masana sai ka ce kaza za a yi duk wanda zai surutu kuma ya je ya gama abin da zai iya yi kenan za su zaga za su yi surutu amma kai ka san me kake nufi to tsayayyen mutum mai tsari a ka'ida a rayuwarsa haka yake tafiya ba wanda yake yana jiran mutane sai abin da suka ce masa ba kasan akwai waɗanda su kullum so suke a faɗi sai dai a yabe su su kasi abin da za a soke su ba wai gaskiya suke dubawa ba kaga dai sun yi soke-soken sai ya ce to ni shi nake so bai ƙara cewa komai ba daga nan zance ya mutu murus a wata riwayar haddasa Isma'il qala haddathana Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'san annabi ya tura runduna wa amara alaihim Usama bin Zaid sai yace Usama ibn Zaid shine wato shugaban ku da ya tura su su je su yaki Romawa wannan rundunar yaƙar Romawa ne Kiristoci inda aka kashe Zaid bin Haritha amma fakar ku manta lokacin da annabi ya ce usama ya zama shugaban nan akwai abubakar akwai umar amma wallahi duk lokacin annabi bai waiwaici abubakar da umar ɗin ba sai ya ɗauko wani da ba a tsammani saboda wani abu da ya duba a tattare da shi ya ce wannan shine shugaban abubakar da umar kuma dole su yi biyayya haka siyasar annabi take haka siyasar annabi take yana yin abubuwa ya canja ya yi wannan ya canja saboda a matsayinsa na shugaba sai aka ce to ga abubakar ga umar ga wani a zo a sa wani wa ammar alaihim usama ibn zaid ya sanya musu usama ibn zaid laraba tana yi yawmul arba'a sai annabi ya fara ciwon da zai bar duniya bayan yayi wannan abun abun larabar da ta biyo baya nada usama din sai kawai ciwo ya kama annabi zazzabi mai tsanani ranar alhamis da ciwon ya kama shi sai annabi ya ba shi tuta ya ce kai ina usama ga shi ga tuta nan ya danka maka ko da mai faruwa za ta faru kai ne kai nan da ka duba yadda shugaba yake da tsayawa akan sai ya tabbatar da abin da yake so ya tabbatar na alheri ya danka masa yace ga ta nan ka rike fata'ana an-nasu fi imaratihi mutane sai suke suka kan shugabancin Usama kawai sai manzon Allah da labari ya zo masa kawai sai ya hau kan mumbari a lokacin aka ce da ya fito kansa a daure yake nan ya sa tsumma ya daure kansa saboda tsananin zazzabi amma wannan labarin da ya ji ana suka ana cewa kaza ana cewa kaza ya ce a fito da shi ya hau mumbari zai yi bayani ya hau mumbari ya yi wa Allah godiya ya yabe shi ga abin da annabi ya ce in tat'anu fi imaratihi faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi min qabl babansa zaid bin harisa ne inda aka kashe mahaifin usama ibn zaid din so sai annabi ya ba da tutar shi din ya je ya yaƙi a can inda aka kashe baban shi ya ce to idan kun yi suka akan shugabancin yaron nan da na ba shi dama kun yi suka akan babansa ma na samu labari babansa ma kun yi suka a kansa ɗabi'ar mutane kenan malam ba su iya ganin abu su yi shiru ba dukkansa sai wani ya yi suka ka gane wannan zaka huta a rayuwarka a karmakalla bakin ciki da ciwon hawan jini ba zai dame ka ba kuma wallahi ko a gidanka ne inda kake da mulki wallahi zaka zo ka yanke hukunci iyalinka su haɗu a yi kuskus a kanka da 'ya'yanka ba in ana jin tsoronka ba za a yi magana ba in kuma an rena ka za a iya tinkaranka a kai maka farmaki tunda lagalaga ne kai baka da fawa a gidanka sai su gigita ka su fidda kai daga hayyacinka abinda ka yi tsari su tashe ka ba ka da tsari a gidanka to ya za a yi yara sun ce ba sa so ya za a yi mata sun ce ba sa so ya za a yi an abin nan to ka zauna ka bi su abinda ka tabbatar daidai ne ka goyi bayan su akan son zuciyarsu da ra'ayinsu ana sauka daga kan ra'ayi ne in kana kan kuskure a karin kalla amma in akan daidai kake to ya kamata ka tsaya akan daidai ka dawo wanda yake kan kuskure ya dawo ya bi ka Allahumma illa in kaga wata maslaha ta fitina ko wani abu to wannan kuma babinsa daban ana son mutum ya zama tsayayye akan inda yake shugabanci yace to in kun yi suka ma kun yi wa aimullah na rantse muku da Allah in kana la khaliqan lil imara wallahi Usama ibn Zaid ya dace da shugabancin nan wallahi ya dace wannan annabi yake faɗa kuma ina shaida muku wa in kana lamin ahabbin nasu ilayya shi na fi so yana cikin mutanen da na fi so akan wannan tsari kar ka manta ba akwai abubakar yana gurin akwai umar yana gurin akwai aliyu yana gurin akwai abu huraira yana gurin duk annabi bai dora su sai sa usama ne yace shi nake so shi zai yi wa inna hadha lamin ahabbin nasi ilayya ba'dahu baban nashi na fi son sa kuma wannan yaron dan shi usama din to shi ma yana cikin mutanen da na fi so a duniya gabaki daya kurin annabi ya sauka daga kan daga kan mambari kawai ya gama saƙon قال حدثنا أصبغ قال حدثنا أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابيعي أنه قال قال له متى هاجرت قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر wannan wani babi ne da yake da alaƙa da wannan riwayar ibnu abi habib yazid kenan abi raja al-masri mutumin misra ne daga abil khair daga asunabahi ya ce abul khair annahu qala lahu ma'ana abul khair ya ce da shi as-sanabuhi dinnan wannan as-sanabuhi ya gaya masa mata hajar kai yaushe kai hijira zuwa madina yaushe kai hijira zuwa madina yace ai mun fito daga yaman muna masu hijira za mu je gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna zuwa Juhufa ɗaya daga cikin miƙaci na mutanen da suke zuwa aikin hajji ko umra fa aqbala rakibun sai ga wani mutum ya zo ba mu san waye shi ba fa qultu lahu al-khabara sai na bashi labari a sai na ce da shi ya bani labari mai ake ciki faƙultu lahul khabar kamar sun ce kai bani labari yaya aka yi yaya labarin annabi za mu je ne sun taho ne daga yaman sun zo juhfa sai suka ga wani matafiyi yana kan abin hawa ya labarin annabi za mu je wajensa ne sai bawan Allah ya ce ayya ai kun makara da fannan nabi sallallahu alaihi wasallam mundu 50 yau kwana biyar kenan da binne annabi ayya rasu kun gane sun taho za su yi hijira su je gurin annabi sai suka haɗu da wani a hanya suka ce ya labarin annabi ce ai ai mun binne shi ya ce ka suka ce ka suka ji zafi to ya za su shi kenan ta damar ta kuɓuce jiya wani bawan Allah ya zo min daga daga daga daga kyabbi wani yaro matashi karami ya ce wai shi yana yawan jin karatun malam ja'far ne yana jin wa'azinsa shi ne ya tafi musamman da kyabbi don ya zo ya ganshi ya gaishe shi jiya wallahi a nan gurin mun gama karatu da azar na kalle shi na ce to wai ya zo ya ganshi na ce ai ya rasu yaron ne ya kifa kansa a ƙasa shi wai bai san ma jafar ya rasu ba je wallahi da azar ai bayan mun gama karatu da asar gaba ɗaya bai ma san kawai shi yana ta jin karatu yana jin waje ya ɗauka yana rayu ya zo kano ya ce a ce a kawo shi masallaci ma jafar aka kawo shi nan gurin shi ne sai ya zo ya ce yana tambayi ina yake zai gan shi na ce allah sarki na ce allah ya baka ladan ziyara malam baya na ya rasu ya ce ya rasu na ce kai baka san ya rasu ya ce wallahi ban sani ba malam daga kebbi na zuwa yana iya faruwa a karan kallon yanzu su waɗannan kaga tahowa suka yi su hijira daga yaman za su gurin annabi sai aka ce ayyau kwana biyar da rasuwarsa wallahi milwa ya ce sai na ce wannan suna biki to shin ka ji wani abu daga annabi tunda ya rasu dangane da ayyana lailatul qadri sai ce eh na ji ladaninsa yana faɗa cewa a bakwai ɗin goman ƙarshen 27 kenan fil ashirin a wafil min ramadan shi kenan suka gama to sai babi na ƙarshe a cikin babi inda za mu tsaya babu kam gazan nabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم yaƙi nawa kai tare da manzan Allah sai ke cewa saba ashara na yaƙi guda goma sha bakwai bultu kam gazan nabi sallallahu alaihi wasallam to shi annabi ɗin guda nawa yayi gaba ɗaya yaƙi a duniya kafin ya bar duniya sai ce tis'a asharata annabi ya yi yaƙi guda goma sha tara kafin ya bar duniya al-ghazawat allati kharaja fiha yaƙuƙukan da annabi da kansa ya fita da kansa ya je aka yi guda goma sha tara sawa'un ya yi yakin ko bai yi ba amma dai ya fita akwai riwaya da ta zo ta abi ya'ala da isnadi mai kyau cewa yakin da annabi ya fita ya kai guda 21 guda 21 to kenan zaid bin arkam anan ya manta guda guda biyu kenan watakila yakin abuwa ne da buwaq da ake faɗa قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة أو أن الرواية شي كما أن صحابي يتنا ياكي بدا قوم شابي الدندي تارد النبي وأن نينا سني شي كاغا يا فدا أبن دي سني كينا قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا مؤتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشرة غزوة shi kuma wannan sahabin ya ce ya yi yaƙi guda goma sha shida tare da annabi kenan kowa yana faɗan guda nawa ya yi don zai iya wancan ya je wancan bai je ba ko lokacin bai kayyace ba da sauransu to wannan shine dai ƙarshe ni a littafi na ya ƙare insha Allah sai sati mai zuwa sai mu shiga babi na gaba abin da muka faɗa ni daidai Allah ya shi mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa